Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Hadisi na sha uku kasa ta na biyu.
abin nan wannan manzala sarsa da ya ɗauko zanen shi ya ce a sa mata shi can ƙuriya can cikin cikin wannan ga manzala ne kawai tawarruki ba wani malami zai zo ya ce ga riga za a sa masa ba ba a neman tabarruki ga asarkin wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka dauko rigar wani a ce ai rigar baban ta ne malami ne a sa mashi a'a ka ce haka nan shikenan na kware ne shi wace na kware ne wa ce garanti gare wannan ba a yi sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am dama na hudi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فقال المصنف رحمه الله رضي الله عنه الوقص كسر العنق wannan mutumin wannan hadisin hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa bainama rajulun waqifun bi arafata yayin da bainama yayin da wani mutum waqifun yana tsaye bi arafata a arafa a hilin arafa yana tsaye yana aikin hajji kenan yayo dawafi yayo sa'ayu ya zo tsaye bayan ya kwana muzdalifa ya afwan kame je muzdalifa kenan yana arafa wannan wurin ake tsaya da addu'o'i arafa rattara gami zulhijja dama annan kana kai tsaye tsaye kai kadai kana iya ka kai tsaye sama abin hawanka kana iya kai zaune cikin motarka kana iya ka yi zaune kasa ka huta duk kana iya kai to a lokacin yana mi tsaye saman tagoshi yana saman tagoshi iz waqa'a rahilatihi sai haɗo daga dabbashi ya haɗo daga dabbashi fa waqasathu ko fa auqasathu duk ma'anar shi ɗaya an ce waqasa an kada mutum wuya ya kare dan kada mutum wuya ya kalle ya mutu kenan ko dan da wuya ya kare shi kenan ko to shine ya fado wuya ya kare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce kenan mutum ya mutu igsiluhu ku wanke shi kenan ko mutum na haji sai an wanke shi ya rasu wajibi ko kuma nan umarni ya zo bima'in da ruwa wasidrin da magarya وكفنوه في ثوبيه ko mushi likafani da kayan shi biyu kenan wajen yin likafani ukun nan banda mai aikin hajji shi mai aikin hajji biyun nan nashi ake barin shi da su biyun nan nashi ake barin shi da su wala tuhannituhu kakku sa mai turare saboda mai aikin hajji bai bai sanya turare wala tu khammiru ra'sahu ka kurihe kanshi dan mai aiki haji bai rihe kai mai aiki haji bai rihe kai fa innahu domin shi yub'ath yawm al-qiyamati za a tada shirar lahira mulabbiyan yana mai talbiya yana cewa labbaik allahumma labbaik lahira dama yub'ath al-mar'u ala ma mata alayhi in kan mutu kana aikin kwarai za da kayan kwarai in mutu ya mutu yana talbiya a tada shirar talbiya وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فكره لأن خمار أكلبيكو خمار أكلبيوه الخمرها جيع سوى تاريه أنكلي هذا ما خمر تاريه أنكلي خميرة ولا تخمروا رأسه فكره كنش قال المصنف رحمه الوقص كسر العنق يعني وقص كريمي كريمي kenan mutum dai ya rasu ga wanki mun ga za a mishi wanka sassa hadisan baya sa'an nan kuma ko da mutum na hajji ne ana a wanke shi kawai cikin wani garisin kenan sannan kuma yadda ya zo shi mai aikin hajji ana bada shi a cikin mi cikin kayan shi na ihrami wanda shi ne rida riga da kuma izar da mi da da zane shi na'am kunne ba ji ba na ba ji ba oh eh dama eh kunnan sun bushe sai a yi garin su ko kuma in ma danyo ne a daddake su a yi sa kunnan magana kunne na in iya ne sunan su nabiq nabiq wancan kuma sidir to kamar kamar yadda yake na mai aiki hajji yana aiki hajji in yana raye bai rike kai haka zalika ma ko yaro su ba a rike mai kai bismillah الحمد لله باري يا ميكي كودا يا رسولي kaga falalar wanda ya mutu yana hajji don zai tashi yana labbaika Allahumma labbaika a gani kuka falala ko to haka zalika in mutum ya mutu yana aikin kwarai shi ma za ta da shi yana aikin kwarai in mutum ya mutu yana ɓanna Allah ya sauƙaƙe Allah ya tsare shi ma zai mutu yana mi yana ɓanna amma wannan bai sa kuma ka tulla bombu kasuwa ka ce ai kowa zai tashi akan niyyar da ya tashi kanta idan kai babu ruwanka ka san hujjar dan boko haramun kenan ko ai tunda an ce kowa zai tashi akan wanda tashi da shi to kawai sai tulla bombu in ma musulmi ne dai to zai tashi dai akan musulmancin shi kaga wannan ta'addancin mutum bai iya biyan shi ba lahira ya tashi yana musulmi ka kashe musulmi ai ko akwai matsala akwai matsala sai ya kashe musulmi fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ka karan matsala bace kashe musulmi الحمد لله نعم iyan magariya magariya gashi nan cikin hadisi gashi nan ai kowa san sunan magariya ai kowa iccen komi asl asl hamza da sa'un da lamun cikin saba'i wa shay'in min sidrin qalil sidr magariya asl iccen magariya nabi ɗiyan magariya duka ko bai zo cikin surutu saba'i ba hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم من زعل صلى الله عليه وسلم yace asri'u bil janaza ku gaugauta da gawa wurin kaita wurin wanka da wurin wankan da wurin hiddota da wurin kaita wurin sallah da wurin kaita makabarta ka a bata lokaci kwarai saboda mi dan fa in taku salihatan in ta kwarai ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to alkhairi ne za ku kaita gare shi wa in taku siwa dalika in kuwa ta kwarai bace yar banza ce to menene wannan fa sharrun to sharri ne kuna ɗauke da kayan sharri kenan kayan sharri ko ai gaugawa ke a zubda su to fa sharrun tad'unahu an riqabikum sharri ne ku je ku jidda shi daga wuyan ku don saboda duk mutum dama ko ruhi ko jiki to dama in mutum na kwarai ne to na kwarai ne har jikin shi ma na kwarai ne nan mustahabbi ne kenan yin gaugawa da mi da gawa da ɗaukar gawa kenan saɓanin ba wai gaugawar ta wuce iyaka ba a dai ɗan gaugauta mu zai ka gane ɗauko gawa da mota kamar ɗan an gudu ciwo jiwa da sai ai ko da ba a yi gaugawa irin ɗaukar amarya ba to a yi gaugawa dai kamar da an ka saba ta haya inda ka je kasuwa ko shi yasa an ka juye lamarin yana ɗauko amada ana zabga gudu yana ɗauko gawa ana sai a hankali shi ku kamata ya wurin gawan ne zaɗar rugawa ko wajen amada fa sai ka ga a mutum ɓanna Allah ba bana ana ɗauko amada mutum ana gudu in ba da hauka da shirme ba da rashin tsari ana gudu amarya kai kaje ka ji mutum ga amarya shi ko kuma kaje wajen kai mutum amarya kai a kai ka likita yanzu ka ɗauke mutum a ta gudu ba ka da a kai wani amarya kai ka faɗi an kai mai amarya kai kuma kai ka likita domin amfani cikin abu kawa ita ma kamata ɗaya sauri da ita saɓani yanzu ka gane lululu a ɓata mutane hanya a cika hanya a ɗan ɗan ƙafa mana kai amma ƙasa ya mahaifa lala in ƙasa ne a ɗaya gaugawa in mota ce ma a ɗan ɗan ɗan ɗan yi gaugawan da ga a yi wurin da zama ya wuce mi ya wuce hankali sai dai hawa a wani tsoho ce duk wanda ya mutu ya yi gawa turbu da shi ba a jira gani ko zai dawo ba wallah ba ya yi wuce wace tsoho ne ya kusa kai shiga saba'in ya ce wai yanzu da ka mutu sai a ɗaya gawa ce a turbu ɗaya ka kare kamar suka ci shiga suka ci san ba a tsayawa gani yalla ma in dawo daga hadisi na'am ba yana zuwa in ma biya ko to ba matsala ka ke nan zo ka je da mutum ya mutu da gaugawa cikin minti sha biyar kamar yawan kaka ce ka turbuɗe shi a zo kuma dogon suma ne yana yana tsammanin dogon suma ne wasu rashin musa sa rashin lahiyar suma sai mutum ya suma awa guda wani to a ɗan jara a ɗan gani in an san shi da irin matsala ke in kuma likitoci sun gwada su suke gane zuciya kowa ya tana motsi sai a ɗora ma'auni a gani tabbas ya mutu shi kenan ta wannan tsohon ce mai yahi mudu wanda ta sauran ta hudu shi yace da ka zo ka mutu sai a ce an tura yin gina ka ji ka suka ci shiga ba su tsaya su gani ko ka mai kuma tsohon ya shiga saba'in an gaji da shi yana gana ga azu a wasu matsala idan a nan dai zama gawa ta mutunan banza an ce isauri ka zudo ta ina ga zama da mutunan banza wanda ba gawa ba eh gawa ba mutanen banza ya saudi ka yaddo shi to in ba in ba gawa bace ba shi ma ka rabu da shi eh ka ka zama tare da mutanen banza dan saboda zai raka maka matsala ne ya ja ma sharri hmm عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أم عطية الأنصارية هذا قد كنت حبي وصفل له فكي تشيوا أهنا مبين قاوة أما بعد أنا تامنا با نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أهنا مبين قاوة أما بعد أنا تامنا با kenan bin gawa kala-kala ne mata an ka hana ba maza ba ummu aqiyya mace ce an hana mu bin gawa saboda mi dan mata laushin zuciya gare su suna ya tabi mutane suna musu kwallowa abinda namiji da daurewa mace ba ta yi mi sai ta yi san mutane kuka da kuwa da waye to kar ta tatun horko ta tsaya mutum ya mutu nan mun ce a dauke shi a kai can gidan mara shabi a mai wanka to mace kar ta bi bin gawa ne an mai wanka a dauko shi a zo can a mai sallah mace kar ta biyo shi an mai sallah a dauke shi a kai can a turbuɗe shi mace kar ta bi su an gane idan duka bin gawa gaba ɗai an hana mace saboda kasu je su ma mutane abinda bai dace ba da kuka da sauransu sai nan nan ga ta ce walam yi uzam alaina ba a tsananta wajen hanin ba ba a tsananta wajen hanin ba ibn da ƙiƙil da ke cewa wasa da sai sun zo suna nuni akan ce akan tsanantawa ke kenan in nan ta ce ba tsananta ba yana nuna cewa wani hadisi ya zo ya nuce an tsananta kenan dai sai a kiyaye Allah samu dace عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها حديث ثمرة ابن جندب يكتش جندب يكتش صليت وراء رسول الله na yi salla bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama على امرأة جوات متشي ماتت في نفاسها تامت وجن عيهوا فقام وسطها سيما زعل يا ريت تسكية تسكية تامت صلى dan shina nuna in ake tsaye ga mace idan za a mata sallah in mace ce sai a yi tsaye tsakiyar ta kenan yayin mata mi yayin mata sallah a wani harko dai wannan shi muka fahimta wannan kasancewar ta ya ce mata fi nifasiha wannan ba a ɗaukar hukunci ciki tsawon ta mutu a wurin aihuwa ko ta mutu a wajen mi a wajen mi a wajen mi duk ɗaya iyaka da ya gaya mana sababin da yasa waccan macen san mutu wadda sun kama sun kama sallah sai dai mu sani cewa na daga cikin shahada da mace ke samu in san mutu wurin aihuwa shahada ce shahada ce da wanda ciwon ciki ya kashe da wanda gina ya faɗo ma da wanda ruwa sun ka haɗe da wanda wuta ta ƙone da wanda ababe dai annoba ta kashe duk shahada ce sun samu falalar shahada sai dai ba irin ta wadda ake cewa a turbuɗe mutum cikin jinin shi ba wannan sai an musu wanka an musu waye don sai shi shahidi na yaƙi daban shi shi wannan in ana yaƙi an kashe mutum shi ne ba a mai wanka shi a sa shi da jinin shi don zai tashi lahira da jinin shi amma lahira ya tashi jinin ga shirin jini ne amma kamshin almiski yake kamshin almiski shi to idan mutum ne za a ma sallah shi nan kaga ba waɗanda za a yi tsaye ba shi kuma in namiji ne afon in namiji ne sai a yi tsaye wurin kanshi setin kanshi yana in mace ce kuma sai a yi mi fakiyarta hadisan turmuzi yake tirmizi turmuzi yake cewa Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya yi sallah ga wani mutum da ya rusa ya tsaye wajen kanshi amma da ya zo wajen wata mace sallah sai ya tsaya tsakiyarta sai al'ala ibn ziyar ke ce mishi haka kaga annabi yana yi ya ce eh haka naga annabi na yi ga namiji ya tsaya wajen kanshi mace kuma ya tsaya wajen wajen tsakiyar tsakiyar ta ya islam نعم كما وجه مش سلة آه يعني تو banda wani nassi karar da nake tunani yanzu amma haka dai yawanci ake gudana Allahu alam eh Allahu alam wannan ne yake amma wataƙila haka za a ji shi yadda ake fashi a kamarin tunda ai ya zo ana iya samun mace da namiji sarras ya za a yi a musalla guda sai kenan ita kan namijin sai ya zo saitin mi tsakiyar yanzu in kai tsaye saitin kan namiji sai zama mi tsakiyar mace in dukansu maza ne sai a jera su gwalgwadon iliminsu malamin shi da bi gaban liman har zuwa wanda an da ilimi in mace namiji ne kuma namiji ya zama kusan liman salli mace zama mai daga can gaba mun gane ko عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة دقى أبو موسى رضي الله عنه سنش عبد الله بن قيس يتسي lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bari amina saliqati ya barranta ba shi ba saliqa wasu ce saliqa mai kulluwa wajen mutuwa wal haliqa da mai aske gashinta washaqa da mai kece rigar ta wurin kuka yayin mutuwa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود bai tare da mu wanda mamma da kanshi wa shaqqal juyub yake shi wurin riga wa da'a bi da'wal jahiliya yake kallowa irin ta mutanen jahiliya kenan wajen mutuwa in an kai mutuwa mutum an umarce shi da yayi hakuri ga shi yaushi ya san cewa wannan musiba ce ya istirja'i cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya san duk abin da ya samu wannan daga Allah ne ba mai tsayawa mutuwa ma dole sai an mutu manzo Allah ya mayar su ya haƙuri wannan shine haramcin kenan hushi da kwallowa da surutan banza idan mutum ya rasu wannan shine wajibi sannan kuma jahilan farko mutuna da duguza mai kyau da an yi ko hammace ma da an yi mai mutuwa saboda hushi ba sai astiga shi alamun hushi hammace alamun hushi kenan ya hasala Allah ya mai lahi dan shi ma ya bata halittar shi ya bata ma Allah halitta ko to kaga wannan bai yi ba haramun ne zalari ya barranta daga wannan laisa minna wannan daga cikin mayan mayan lahuka ba hana ka kai bakin ciki kai hawaye ba ba hana ka ba abin da ba so kwallowa ka ji ihu ya taso a ce la ya cire su an kai to ake gaya ma Allah ake gaya ake kai karashi wajen wani ko menene in ma hawaye za kai kai hawaye saboda manzo Allah ma ya hawaye ga rasuwa da ran shi to kai ma ba hana ka hawaye ba da zuciya da hushi daga abin nan abin nan bakin ciki amma mutum ya san cewa in ya haƙuri a lokacin to zai samu lada daga wajen Allah subhanahu wataala na Allah ke cewa wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun kaga wannan kakkai sakaci ka bar wannan falalar ta wuce ka don shi musulmi duk lokacin da abin samai alkhairi ne in musiba ce alkhairi ne in Allah ce alkhairi ne an aisha radiyallahu anha qalat لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وأن حديث عائشة رضي الله عنها تتشي لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لمن زن الله صلى الله عليه وسلم يرش الله ذكر بعض نسائه سيوسدقت كما تنشي suka ambaci kanisatan wata coci wata iglis fa'atha bi ardil habasha sun ganta a kasar habasha sun ga wannan cocin ko wurin bautar nasara a can habasha yuqalu laha sunan wannan cocin mariya sunan cocin ne wa kanat ummu salamata wa ummu habibata kasan da ummu salama da ummu habiba sun hijira zuwa habasha lokacin hijira ta farko ko suka je can atata ardal habashati sun je habasha Ethiopia yanzu fa zakarata min husniha sun ka ambaci kyawun wannan cocin an yi laƙe-laƙe da da kalar kalolin wuta ce da fulal fulal da abuwa suka kalkali da walƙiya cikin cikin cocin shi sa ta masallaci bai cikin sunna da addini irin kwaikwayo da nasara ne irin a sa wasu kalolin wuta ce na a sa wani ababe kala-kala tsakiyar nan duka wannan bai da ma ne ba abu mai kyau bane dan kai da ake so kai sallah ka natsu in an sa ma an bai walƙiya na kaga sai ka zo da kallon shi ma haka haka man shi ina kake wa tasawira fiha allaka hotuna hotunan mutanen su da malaman su allaka ciki suna hirar su mazala bai lahiya da kwanci amma saboda muhimmancin abu fa rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam sai mazala dago kanshi wa qala yace ulaika kaga wa'ancan mutanen idza mata fihim ar-rajulu salihu idan salihin mutun ya mutu cikin su banaw ala qabrihi masjidan sai su gina kabari sai su gina masallaci bisa kabarin shi nan sai a yi masallaci da makabar sai da masallaci daga nan a sha makance wurin dan ana zuwa ana mi ana sallah ana ibada a wurin in sun kai wannan kin sun musawwaru fihi tilka suwara sai su sanya irin wannan hoton da kuka gani can cikin gilinski ula'ika shirarul khalqi inda Allah wa'annan su ne mutanen da suka fi sharri wajen Allah wa'anda suke yin masallaci masa kabari ko kuma kusan kabari ko cikin kabarin sai a yi a yalwata a yi masallaci wannan su suka fi kowa sharri wannan yana nuna mi haramcin a yi gini akan kabari dan wasu daga cikin musulmi suna kwaikwayo irin wannan abu sai ka ga yan bin wani salihin bawa ko wani wali sai a yi mishi ɗaki kubba a gina sama akwai kabarin da yanka mai ɗaki sai kai kusan masallacin nan ana zuwa ana shafa ana neman albarka ana neman ana addu'a eh wannan duka haramun ne bai dace ba. bai dace ba. wai mutum ya rasu a yi gini babba a sa AC climatizer da ampul mai kular duk mai bukata ya zo kana son aihuwa ka zo cikin kabarin nan ka yi addu'a kana son waye ka zo ka yi wa kana son waye ka zo ka yi wa wani mutumin daji mutumin ƙauye da ke nufi ya zo cikin wani irin kabarin nan na shehunni an kawata shi dama yan an ka zo ana aje kuɗi wannan kuɗin da ake ajewa shi ake yin hidima da su ana biyan masu tsaron kabarin ana sayan kayan kawa ana ƙara mishi an sa tafi mai tsada an rahe kabarin shi da shigo cikin kabari ɗaki ne dama ya shigo ya naɗi ɗaya tafin nan mai tsada saman kabari ya tayi da shi kai kai kai kai ya sace ka ya ce a kamo shi ya ce ya kai ya da ka ɗauke tafi ya ce ba ɗauke shi ba ne ya ce an kai ya ce shehu ya bani shehu ya baka yi ya za a ce ya da ta shehu ya baka ya ce yau gaban shi wani ya zo ya roƙe shi kuɗi wani ya roƙe shi aihuwa wani ya roƙe shi kaza yana ba da wanga ba ni kana ganin ba zai bani tafi ba ka gani فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء لم تكن قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم أف لكم to sai hukundo an roƙe shi aihuwa in bai iya bada tafin ga zai bada aihuwa tafin ga bani shi yayi kaga isara hankali ma isa to shine in musu karantar da su ne haramun ne a yawan nan shi yasa akwai hani da yawa hani gini akan kabari ai ka san gini akan kabari ba wai ana nufin a zo saman kabari a gini ba ya za a nabi ce an ai hana wannan abu saboda abin da ake nufi in ma a zo cikin masallaci a binne wani dan wani shehu in ya mutu cikin masallaci shi binne shi wani kuma mi sai ya mutu ne daga baya sai a yi masallaci wurin makamin shehu ne nan wurin a zai ka zo ana sallah dan saboda wuri ne albarka to duka haramun ne haramun ne haramun ne in an kai sallah cikin masallacin da ke fi kabari ba ta yi ba in an ka binne kabari cikin masallaci wajibi ne a tone wannan kabarin a kai shi can makabartar musulmi in an ka yi masallaci saman kabari ko kuma inda kabari shike wajibi ne a ruguje wannan masallaci dan saboda yanzu idan mun zo mun binne mutum nan wurin wannan wurin ya zama nashi wakafin shi ne an bashi an mai wakafi hatta shin kiyama wurin nashi to in ka zo ka ce kai masallaci ka ga dai shi bai ce kai ba wuri na shi ne dan me za ka zuwa wurin shi ke masallaci waqafi ne wani waqafin kuma ya kasan yanka waqafi ai al-mashghul la yushghal yanzu ka zo ka bar masallacin ga waqafi kuma sai ka zo kuma ka kai wani abu ciki to an bashi gidan shi an bashi nashi ne kuma a zo a ce ai masallaci ciki in kuma an kai ba da masallaci ai shi ma waqafi ne ai to za a yi zuwa mutum gida ciki in ka kai ba da masallacin kai gini shi baban ka ya rasu kuma ka ce a sa ciki cikin wakafin naka za ka amshewa ne ko mene ne ka amshe ka ba wani ka amshe ma Allah ka ba wani ba ai haramun ne ai dole a kwashe kabarin sai can inda makwarta suke daidai gwargwado ba wani daraja ba wani wulakantawa kwashe cikin daraja cikin mutunci hidda shi akai can ko da kasar ce kawai an ka samu kwashe akai can a ƙara gunna gina a mata wani shine wajibi yan ka bunne mutum cikin gida sallah cikin gida ba ta yi ba ba sallah cikin ta zama kabarta oho ba sallah cikin an ga sallah sallah makabarta ba sallah sai ba ta yi ba yana haramun ne irin hotuna da ake lallaka ga masallatin ne ko wuraren ibada da kwaikwayo da nasara ne bal ma wasu malamai hadda ƙara cewa kaga yanzu daga cocin sunan tamariya to shi ma ba a bai da kyau ba zan kisa masallatan nan sunan malamanmu ce masjidil imam malik misali ne masjidil imam ahmad masjid imam shafi'i masjid umar wasu sun ce bai dace ba saboda mi kwaikwayo da su dan yanzu misali in ka ce masjidul imami abi hanifa misali ko masjidu umar ibn khattab me alaka masatin nan da wancan malami me alaka shi ba na shi ba ba wai ba kawai ba shi ɗakin Allah ne in bai wani suna na addini a ko wani iri wasu suka ce wannan kuskure ne wallahi a'lam. Hmm. a ce mi sunan malami ko shi ma bai da alaƙa me alaƙa shi to ni annabi sunan ciki ne mi ni ne ni kana ka zo ka dora manhajin da ma sa Abu Usman bin Affan yawancin makarantun islamiyyan da ake sa ba wani Ibn Abbas wani Usman wani Abubakar mukhtalata ne akwai maza da mata haɗin aji guda ya za a keta hurumin shari'a da zuwa kuma ci makaranta Abubakar Siddiq ina Abubakar Siddiq maza aji mata aji ina Abubakar Siddiq islamiyyan tafi'in cikin ɗari haka suke Abubakar Siddiq ya yara da wani abu Aisha tare da wani abu ya za a zo a saba shari'a kuma su abokan siddiq saboda haka ire iren wannan ababen ma duka barin su yahi ba dole bane ka sa karanta ta addini kawai yahi al madrasatu al islamiyya cikin sa suna nan eh na hudi ko ba hudi kan su ga mai jima na'am cikin gida ba abin da cikin gida sai in za a yi shi kamin ya mota uku ba ya haɗu ba ya haɗu ce ya haɗu in yana jini bai kai mutum ba ba matsala amma guje mu wannan abu ya a bari shi ma dan bata wuri ma yaro karimi cikin gida duk ɗaya ne dan ba duka ɗaya ne yaro karimi da ya kyauta uku dan ba duk ɗaya ne ya kyauta uku cikin ciki hmm ya kyauta uku eh wata ukun tambaye ka ya kai to ba ai na'am ado mutai sallah ciki malaku ba su shiga wannan daki da hoton ciki malaku ba su innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi kalban wala to san shi dukan wadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke tsananta hana irin wannan ababen na gini akan kabari ko bayan yana bai lahiya amma ya ɗago kai ya yi nasiha kan lamarin nan. Ɗaya? Na'am? Hadisi biyu ne ga a zo mu zo mu sake samun mu rasa karatu bayan sallah saboda na ga ba wuta. Ba wuta, mu karanta hadisi gabi mu tashi. An Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لقى عائشة رضي الله عنها تتشي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أه؟ لعن ماذا في مرض موت في مرض الذي لم يقم منه لقى أشكرش الله يدى لقى نم بتاشي بايتشي لعن الله اليهود الله يتعيني كو يتعيني ما يهودا والنصارى النصارى saboda min ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburran annabawansu masallatai qalat tace walaula dalika ba dan wannan ba la ubriza qabruhu da ai hiddo kabarin shi an kai shi ina makabarta amma ina an ka binne shi cikin ɗakin Aisha ghaira annahu khushi an yattakhadha masjidan sai dai manzo Allah yayi tsoron a doke shi wurin sallah ana zuwa ta ana ibada ko ana ana wani addu'a sai an ka binne cikin ɗakin shi saboda hadisin da ke cewa annaba na binne su inda sun karasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka binne cikin daki Aisha ba ta sallah ciki idan ta yi ba nan take sallah balle ga ce yana halatta abin nan cikin daki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu da ake ganin kabarin cikin masallaci ba cikin masallaci aka binne shi ba cikin dakin Aisha an ka binne shi nan har yanzu dakin Aisha ne masallaci kai da ka amsa dakin ta ka ba Allah ya zama masallaci dakin ta ne na ta ne inda gassan nan hilin masallacin nan in mun keɓe wani wuri mun yi dushi ciki nan dushikin nan ba masallaci ba ne da wannan wurin da annabi yake aka binne Abubakar aka binne Umar nan makabarta ce ta su su annabi da sahabban shi guda biyu shi yasa da ya cika babu wani wurin da za a binne nan wani nan gaba ko Umar da za a binne shi sai da nemi izini wajen wa wajen mai ɗakin ai ba masallaci ba ɗakin ta ne yace to a sa shi ciki tace to a sa shi haka kenan ba cikin masallaci aka binne annabi ba aka binne shi ɗakin Aisha ba masallaci ba shi yasa gan mutum yace ah ai ai ai annabi an binne shi a masallacin shi ga kabarin shi nan muna gani ba cikin masallacin shi yake ba a yanzu ma an sha makance shi an mai wani irin kalan gini da ka tanga uku wanda ko da ka so kai sallah kalli alqibla ka kalli kabarin annabi bai yiwa sai dai ka kauce dole ko ka kalli kabarin annabi ka kauce ma alqibla ka kana ma shirman me kenan ko ka kalli alƙibla ka bar kabarin annabi yanzu haka an kewaye shi an sha makance shi inda manzo Allah yake da Abubakar da Umar ba cikin masallaci suke ba ɗakin Aisha ne mun gane ko ko da masallaci ya wuce su ta inda ya wuce can an masallaci amma nan cikin masallaci bane yanzu duk shikin ga in masallaci ya wuce yanzu Kaaba da da masallacin annabi akwai dushoshi na ƙasa da na saman hili nan cikin dushikin masallaci ne ba a sallaci to haka zalika nan cikin ɗakunan ba masallaci bane ba yana kun ga wannan aikin da Yahudawa da su nasara suke yi suna yin masallaci wurin kaburburan annabawansu ya cancanci cikinuwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ne wanda yake bai da kyau sannan sallah wurin kabari dama kaga kenan ba ba a yin ta mun gane ko ko da an yi masallaci wurin ko ba a yi masallaci ba wurin haramun ne ba za a yi ba kuma Allah ya karba addu'a annabin shi an killace shi cikin wannan ɗakin ɗakin Aisha kenan ba kai shi waje ba sai da mi yanda za a zan kizo ana bauta mai da kansu yan dariƙa ke ikrarin cewa lalle lalle in ba dan da Allah ya kaddara wannan Ka'aba masallacin Annabi hannun ahlus sunna yake ba da haka irin shirkanci shirkin da suke wajen kabar Annabi amma Allah ya kaddara daga cikin karba addu'ar da yayi ta Annabi shi ya damka masallacin Annabi har yanzu hannun ahlus sunna wanda ba su bari a zo a yi sallah wurin ko a yi shirka wurin da ka daga hannu wurin kabar Annabi za a hana ka a ce a'a sallama i sallama ka wuce duk cikin karɓa addu'ar da Allah ya ce ta annabin shi wanda mi annabi sallallahu ya hana ya yi tsoron ya yi tsoron mi ya yi tsoron a riki kabarin shi wurin wurin bauta hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala man shahida al-janazata duk wanda halarci sallar gawa hatta yusalla duk wanda halarci gawa kimtsa gawa hatta yusalla alaiha har an kamata sallah falahu qiradun shine tarin lada mai yawa qiradi daya wa man shahidaha wanda ya zo wurin gawa hatta tudfana bayan yayi sallah kuma ya bita ya rake ta har ka bunne ta falahu qiradani shina da qirati guda biyu ila wa mal qiratani sabai sun ce menene qirati biyu kala man annabi ke cewa mithlul jabalain al'azimain kawan misalin dutsi biyu mayya mayya wal muslimin asgharuhuma mithlu jabal uhud mafi karamta kamar dutsen uhud wannan na nuna falalar zuwa ka halarci sallah ga gawa da falalar mi da falalar kuma ka rakka ta har aimi har abun ne ta wannan ke nuna daga cikin falalar Allah subhanahu wataala akan musulmi ya kwadaitar ya rattaba lada ga da yawa ga sallah ga gawa dan saboda mu kwadaitar zuwa wajen sallah gare ta dan a samu a cece shi kaga sallah ga gawa falla fa'ida ta gami ga mamacin to mi za a sa mu yi kokarin zuwa dan mu cece shi an ka sa lada da yawa sai in ka zo ka samu lada da yawa shi kuma shi ma ya samu mi ya samu shi ma ceto to kenan falalar sallah ga gawa in kai sallah kaɗai baka sai rakiya ba iradi tilin lada da yawa in kan rakka yanan ga iradin sallah ga iradin rakiya mi iradi biyu iradi daya kawo karan mafi karanta kawo makaran dutsen hudu dutsen hudu kaɗai ya hihi na musatan nan baki daya duka tarin lada ne akwai falala mai dimbin yawa saboda kenan Allah subhanahu wa ta'ala samu dace shi taimake mu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wallahu a'lam